أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر جميع دار العظيم الحمد لله يومنا مريسينا رانا الثلاثة تقص وأن سيكون ترى قوة المحرم هجرة دفو ديا دفو دودة 43 wanda ya daidai da sha bakwai ga wata na takwas miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya a wannan zawiya tamu zawiyar sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu kudin shiru rahimahullahu rahmatan wasi'a inda za mu ci gaba da karatun littafin muniyatul murid a wannan zama na hudu kenan za mu tashi kamar haka وبعد ذا رجع للصحاري ثم أتى مدينة الجدار ودرس التفسير والعلم وجد في قرء عباد الملك المولى الصمد فاحتاز ما احتاز من العبادة والحزم والتشمير والإفادة فبارقت بوارق الفتح علي وظهرت خوارق العز لدي فكان يفتتن مما رآه لحسنه جميع من رآه فأقبل الناس عليه فزجر وشدد الفرار عنهم ونفر ثم سما بعزمه القوي بالحج مع زيارة النبي فمن تلمسانا إلى البيت العجل سنة ست وثمانين ارتحل فحن للأزهر المفدال عن الزواوية أخ الكمال فمال نحوه فخص بالمرام وهو من العقل شيخه الإمام وعل تونس أسوسة سنة فأيقظ القلوب من سجن السنة وكان في تونس إذ ذاك ولي بشار شيخنا بحبه العلي كذا بذا بشره الولي سيدنا محمود الكردي وهو الذي قال له لك أجل من الذي للقطب يا له أمل وبعد ذا ibn babal alawi radiyallahu ya ci gaba da hida mana sira ta shehu tijani ban manta muna cikin sira ne ta maulama shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu kudi sirruhu yace ba da za bayan haka raja ali sahari sai koma zuwa sahara sahari jamin sahara ne koma kenan a ainihin ainihin mabi da abin da ya yi can wajen da ke akwai sahara sun mata madina sirjiyari wato bayan hitar da ya yi wannan ta neman ilimi da aka kamar da ya gabata to kuma sannan samu izini da ya koma gida shi ne sun raja'a lissahari sun ma'ata madinatar jidar sannan ya zo ma garin da ake ce ma madinatar jidar shi ne tilmisan wadar rasa tafsira wa ilma wajad a nan garin tilmisana ya tsaya ya karantar da ilimi na tafsiri wani ilma da ilimin sauran ilmoma shi ilimin tafsiri shi mana cikin ilmoma amma an keɓance shi musamman saboda shi ilimi ne wanda yake ya kumshi wato abin da suke ce mai riwaya da diraya nam da da da akwai manqul da ma'qul da ciki da kuma wasu abubuwa na daga wasu ilhamomi a cikin tafsiri wajad kuma ya kokari fi qari ibadil malikil maulal as-samad a cikin kwankwasa kowa ta Allah mamallakin komi da komai almaula majibincin lamari Allah a sama da abin nuha da bukata wanda kowa da komi wurin shi ke bukata shi ne da bukatan wajen kowa da komi fahta ga mahta zaniyar ibada sai ya taro abin da ya taro na daga tarin ibada wal da da kyakkyawan kiyayewa da kwarewa a cikin ilimi saboda shi hazmi da wanci ana sifanta hankali ne da shi hankali hankali shine ke aikin shine kiyaye da kyau ya kware a cikin kiyaye abin da ke kiyayewa wal tashmiri da kuma zage damtse wal ifada da fa'idantar da halitta fa barakat bawariqul fatihi alai anan ne alamomi bawariq jam'in bariqa alamomi na fatahi fa barakat suka haskaka suka walqa alaihi akan shi wa zaharat khawariqul izzi ladai sai kuma ainihin karamomi sune khawariq jami'in kharika ne lil'ada abu mai irin wani wata kasala wata ɗabi'a ta keta ɗabi'a abinda ba a saba gani ba a ɗabi'ance ba yiwa yiwu a hannun wani bawan Allah sai suka rika bayyana a gare shi ya danganta khawarika da iz saboda ita karama natija ce ta istiqama wanda ya tsaya ya bi Allah Allah ya zaɓe shi ya kasance cikin waliyan shi shine ake ake yake bayyana karama amma wanda ba haka ba wanda ba istikama ce da shi ba ga wani abu kama da karama ta wannan sunan shi daban istizraji ake ce mai dai ba ba ba ba ba ba ba karama ba ce ba saboda haka wannan aka ce an danganta khawariku ne aka da da iz saboda wannan man'a ta istikama wanda mutum bai zama yasu shi ba komi yana aikatawa a ladai shi ne khawarikul sai wannan alamomi ko karamomi na izza shine ana ni nuni zuwa istiqama suka bayyana da dayawarsa fakana yastatinu min mar'ahu bi husnihi jami'u mar'ahu fakana kenan jami'u mar'ahu shine ismin kana ba duk sai kasance duk wanda ya ganshi yaftatinu yana fitintuwa min mar'ahu daga maganarsa da husnihi saboda kyawun da Allah ya kunsa a ciki masa duk wanda ya gansa duk wanda ya ganshi a wata ƙauna tashi za ta mallaki zuciya shi to saboda haka sai mutum ya ji bai kusan bai iya rabuwa da shehu da kana ganin shi a lokacin da kuma mutane su suke ta ƙaunar shi sosai ba haka balan nasu alaihi sai mutane suka fuskanto zuwa gare shi fazajar shi ko lokacin nan saboda bai samu izini na ya fuskanci mutane ba ya izini na shewunta na ka baiwa mutane to fajar sai ya rika tsawatarwa a lokacin nan wa shaddada firara kuma ya tsananta guduma daga mutane anhum da gare su wa nafar kuma ya korar da mutane maimakon ko sabanin waɗansu mutane masu neman girma ko neman jama'a mutum wanda ba Allah ya dosa ba sai gani kawai neman wannan maki ta kowane hali sai ga wani ma yana neman yadda zai wani wani sirri wani zai kawai Allah tara mai mutane su bayan Allah gashi ba wannan su mutanen sun san kamun dai a yi ma mutum izini na ya fuskanci mutanen to mutane za su iya kasancewa hijabi za su iya kasancewa za su hana kawa su alherai da samun kusan shi ma da ubangiji tabaraka wataala to saboda haka ba mutane ke ni shi Allah tabaraka wataala ke nema sai ya ya kansa kina gudun mutanen tsananin tsananta gudu ma daga gare su kuma yana kora wanda suke neman su rika zawa suna zawa dan su nemi albarka ko su nemi ya musu wani izini ko ya wani abu ne kama da haka ثم سما بعزمه القوي للعجي sannan ya ɗaukaka bi azmihi da niyyar nan tasa da himman nan tasa mai ƙarfi lil haji zuwa haji ma ziyaratin nabi tare da ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam fa min tilmisana daga garin tilmisana ila baitul ajal ya himmantu zuwa ɗaki mafi girma shine ɗakin Allah sanata 60 wa 80 shekara ta dubu kenan da ɗari da tamanin da shidda irta hal kuma sai balagure ta iya zuwa ɗakin Allah a wannan shekarar shekara ta dubu da ɗari da sittin da tamanin da shidda fa hanna lil azhar lil sai ya himmantu ya yi shauƙantu zuwa ga wani bawan Allah da ake kiran shi Muhammad da fatai Muhammad Muhammad dan Abdurrahman Muhammad ibn Abdurrahman wani wali wani bawan Allah wanda shi wannan shi ne ake kiran shi a zawawi a yanin zawawi ina nihin mutumin zawawa sunan garin su kenan akal kamali ma'abutin kamala wannan bawan Allah an ce shi ya lakanta ma shehu tiyar da ta'anu a dariƙa ta khallutiya famala nahwahu sai ya karka shehu ya karkanta ya karkata wajen sa mana ya zauna wajen sa fa khussa bil marami sai aka kebance shi da samun abin nema wa huwa min al hafni shaykhihi al imami shi ko al'azhar ne fidalikin nan mutumin azhar wanda yake ma'abucin fificikin nan wato Muhammad ibn Abdurrahman kenan wa huwa min al-hafani shi ya karbi tsarikar khallutiya daga babban shehin na al-hafani shehi shi wanda shine shehin shi al-imamu wanda yake jagora ne wannan baitocin guda biyu a ibni arabi sa'i radiyallahu anhu shine idrajin su a cikin kasida ya saboda dacewar su kuma ya kama an ketare su ibn baba ya ketare wa'annan a cikin abin da yake faɗi shi yasa sai ya sanya su a ciki wahalla tunusa sannan ya sabka garin tunus wa susa da garin susa sana tsakanin tunus bai bai tunus bai susa har shekara guda a nan ne wafa ayyan qazal quluba ya falakar da zukata min sijini sina daga kurkuku na gafala shine jami na gafala a barci na gafala ya ya ya ya samu zane suka farka wa kana fi tunus izaka wani to anan ga garin tunus kan shi ma a bai gushe a nan ba sai da sarkin garin ya so ya ba shi wani matsayi mai girma ya kula da masjid zaitun kin nan kuma aka mai albashi mai tsoka aka sa aka wata duk rubutu ne aka aka rubuto ga abin da aka ma za a za ka rika kulawa da makaranta babban makaranta da babban masallaci na na zaitun da albashi gashi mai yawa mai tsoka sannan a ga gida an baka da ya ga wannan ababe duka da aka mai shi kuwa ga shi himma shi ba wai ta ya tsaya bane ba kawai ya ji wani daɗin duniya ko ya zama wani shugabanci ba shine ba abin neman shi kawai ya rike takardar nan wanda aka bashi sai ya buga sabko kawai ya bar tunusa ma wani bar tunus kin nan shawo kenan wa kana fi tunusa izaka wani lokacin da ya je a tunus kin nan akwai wani wali bashara shaykhana bi hubbil ali da wanda ya ba ya ma shehu bishara da san Allah wanda shine al'ali madaukaki wanda ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka daga dukkan wani abin da ba shi ba sifofin shaka suka sun ɗaukaka da dukkan wa'an sifofi wanda su ba ba nashi ba shine al'ali a saboda haka shi ma danganta san al'ali wa shi ma wani nuni ne zuwa ga wani irin so ne na musamman wanda ya ɗaukaka kenan da dukkan wani so wanda ba irin nashi ba na Allah tabaraka ta'ala an ce anan akwai wani bawan Allah wali da cikin manyan da da basu ambata sunan shi ba amma sun wadi sun ce shine kudubin wannan yankin akwai wansu shi wannan bawan Allah nan ba ma ya haduwa da mutane ba masu ganin shi sai mutum hudu su ma a cikin ranaku wanda suke sanannu ran juma'a daren juma'a da daren itinin a cikin su akwai wanda ake kira Abdu Samad Alharwi. To shi wannan Sheikh Abdu Samad Alharwi shine ta hanyar shine shehu ya samu yake mai murasala yake aika mai ya rubuta wasiƙa shi ma wancan ya rubutu a kawo mai. To ya so ganin shi bai da izini yace bai da izini ba ba shi izinin ya haɗu da halitta ba ya rika haɗuwa da mutane ba. To anan shehu ya yi kulle wata kyauta mai yawa ya aika mai cikin abin da suke cima mahagu ya aika aka kai mai na cike da zinariya da aka yi mai hadiya ce gashi daga wannan sai ce arsalar mahabuban ya ce masoyi nan da yake abinda yake nuna cewa ya faɗi ya nuni ne Allah ke ƙaunar shi wannan ba wannan da ya turo wannan wani babban masoyin Allah ne ya ce ya turo da wannan kudin ya ce ka za bi za bashara waliyu sayyiduna mahamudu nil kurdi irin wannan soyayyar kaza da irin shi ne bashara hul waliyu waliyin waliyin nan sayyidina muhammadul kurdi wanda yake shine shugaban muhammadul kurdi bashara hu ya mashe bishara da cewa Allah tabaraka ta'ala yana son shi wato shi ko an ce lokacin da suka gamu da shehu ma kamun shehu ya ce mai komi ya ce mai shehu komi abin da ya fara yana ma shehu kenan ya ce Allah na son ka duniya da lahira sai shi ce ah to to min aina laka dalik ko kuma aina laka hada kamar dai shi wadi shi yace mai to kai ko ina ka samu wannan sai yace mai min indillahi wannan daga wurin Allah ne Allah ya sanar da ni cewa yana kaunarka wannan shine shi babban wali nan Mahmud al-Kurdi a Misra kenan wa huwa allazi qala lahu laka ajal kuma shine wanda yace mai kana da ajal mafi girma minan nazili da kudubi daga abin da ke hannun kudubi ma ya lahu amal mamakin girman wannan guri shi ko wannan bayan sun haɗu ne sai shehu mu shehu ta da ta hannu wa kudai sirruhu yake ba shi labari yake cewa duk sun yana a Tunis ya yi mauliki ya gan shi sun gamu sai yake ce mai a lokacin nan shehu ya nace sai na ce gashi jikina baki ɗaya ko ya zama nuhas nuhaskin nan irin kare wanda ake yi wannan abin na sirba da su kayayyakin sirba shi ne nuhas sai shi Muhammadu Kudu ce to zan maida mashi zinariya da hida mai wannan sai ya hida ma shi Muhammadu Kurdi wannan ru'iyar da yi da shi a Tunis sai ya ce mai shi Muhammadu Kudu sai ce eh haka abin yake yanda ka gani kenan haka abin yake to nan a shi Muhammadu Kurdi ya tambayi Maulana Shafa Masiyani Lata nan ko dai suru yace me kake guri me abin neman ka yace mai sai shi ce mai Allah qutbaniyatul uzma babban qutbaniya nake nema sai shi shi Muhammad Kuzi ce laka aksar min zalik kana da abin da ya haka shine nan baitin yake fasara ki sahu wallazi kana lahu laka ajal kana da abin da ke mafi girma ma miyan lazi ne kudubi daga abin da ke hannun kudubi ya lahu amal ya mamakin girman wannan abin neman saboda tsaban himma ta shehu wanda take madaukakiya ba wai kudubaniya ma al'uzuma yake nema sun tashin shi radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك كذب المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله